دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan dare na talata daren sha hudu ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 445 a ci gaba da karatunmu na littafin wato manzuma ta annuniya ta imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi baiti na goma sha biyar a cikin wannan mukaddima tashi wanda wannan zai zama karatunmu na biyu bayan tarjama kenan قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله وزرعت لي بين القلوب مودة وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي فأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني ما لي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان من دون قصد فلانة وفلان ولأحسمن عن الأنام مطامعي ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني ولأقبضن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأجعلن الزهد من أعواني طيب بيتي نقوم شابير قال يتي وزرعت لي بين القلوب قلوب مودة وعطفت منك برحمة وحنان فكذو العطف منك وعطفت yace wa zara'ta li bainal qulubi mawaddatan kuma Allah ka shuka soyayyata a cikin zukatan bayi ma'ana ka tabbatar dan shuka zaka tona ka sa ka take kaga me akwai isbat ko to ka dasa soyayyata a zukatan bayi ana bayi na kwarai muminai wannan kuma ya shafi dukkan malamai ɗalibi malami da ya amsa sunan shi zaga ana son shi ana ƙaunar shi ko kuma dukkan muminai mutumin kirki da Allah ke son shi sai ga bayin Allah na son shi banda fajirai da da ainihin wato zindiƙai su haushin shi suke ji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya ce idan Allah ya so bawa zai kira mala'ika Jibril ce ina son wani kai ma ka so shi mala'ika Jibril ya ji yana son shi ce mala'iku Allah na son wani ku so shi su so shi Nabi ya ce sun mayu da'u lahul kabula fil ard daga nan sai a ba shi karbuwa zan mutane na san shi nan ladina amanu wa amilu salihat sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda to amma ban da fajirai ban da fasikan mutane wa atafta kuma kayi tausayi minka daga gare ka a gare ni kenan bi rahmatin wa hanan da jin kai da ainihin hanan hanan shine dai tausayi tausayin babba ga wanda yake ƙasa da shi shi yasa sai a ce al'ummul hanun ana uwa mai tausayin ɗanta awil atuf duk ma'anar su ɗaya al'ataf da alhanan yana zuwa da ma'anar tausayi to al'ataf bai tabbata cikin sifofi na ubangiji ba bai tabbata cikin sifofi na ubangiji ba saɓanin ar-rahma arrafa ainihin wato da sauransu wannan sun tabbata amma al'ataf bai tabbata ba shi yasa nuskar da ta ce wa'atafta minka bi rahmatin wa hanani kamar wal'atufa minka zai fi wal'atufa minka bi rahmatin wa hanani yana cikin wa zara'ta li bainal qulubi mawaddatan ka dasa ƙaunata a zukatan bayi wal atfa kuma ka dasa tausayi a zukatan bayi wato sifa sai ta koma ta bayin Allah ne da ke san shi an gane ko aiwa amma al atf ya dai zo ne a fassara da mujahid yayi akan fadin Allah ta'ala wa hananan min ladunna wa zaka sai ce ta'attufan min rabbih alayhi kaga shi hanan ya tabbata to hananan min ladunna wa zaka tausayi daga gare mu zuwa ga annabi yahya to sai mujahid ya fassara da cewa ta'attufan kaga ta'attuf fassara alhanan shine dai tausayawa to da haka wal atfa minka zai fi akan wa atafta minka bi rahmatin wa hanan kaga dai har yanzu yana mai ikrari tabbatar da ni'imar da Allah ta'ala ya yi mushi ka yadda da ni'imar da Allah ya yi maka sharadi ne na wato ainihin ashukuru dole ka yadda ni'imar nan Allah ta'ala shine ya baka ita wani shartali fil alamin mahasinan kuma ka yaɗa kyawawan ayyuka na cikin halittu wasatarta an absarihim isyani ka wato ainihin suturce zunubai da laifuffukan da nake yi daga idanuwan mutane ba sa gani ba wanda baya zunubi bayan Allah amma yana godiya ga Allah da Allah ya rufa mai asiri akwai waɗanda Allah ya tabar da su ba ambatan komi na alkhairin su sai me sai sharrin su yanzu manya manyan yan bid'a kala su Ja'ad al-Ja'ad bin Dirham kala su ainihin wato jiham ibn safwan da ire-irensu su bishirul marisi daga ba a cika ambatan alkhairinsu ba su hajjaj ibn yusuf misali azzalumai da suka rayu a bank amma suna da alkhairai shi yasa ma zahabi da ya zo tarjamar hajjaj ya faɗi ire-iren zalunci da kaza da kaza ɗin da ya yi ya nuna cewa kuma muna bauta ma Allah da ƙin hajjaju tun da ya kashe bayin Allah ciki har da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa lahu hasanat istaghraqat fi buhuri sayyiatihi ina da wasu kyawawan ayyuka amma sun dulmiye sun nitse cikin tekuna na zanuban shi to kaga da Allah ya bayyana wa duk inda zaka je sai ka ji ana yabonka duk wanda zai zo sai ka ji yana faɗin alkhairin ka ba wai dan baka da sharri bane tausayi ne da rahmar ubangiji to ka yadda da cewa wannan ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi maka sai Allah ya taimake ka gurin kiyaye ta shine sai ya ce wa nasharta li fil alamin mahasinan wa satarta an absarihim isyani wa ja'alta dhikri fil bariyati sha'i'an kasa ambato na ya fantsama ya watsu a cikin halittu ambato na yabo azzikr yakan zo da ma'anar yabo yakan zo da ma'anar kuma aibantawa yana zuwa da ma'anar ainihin wato yabo da faɗin alkhairi kamar yadda za su fadkuruni azkurkum kaga wannan alkhairi ne da yabo sannan yakan zo da ma'ana ta aibantawa kamar yadda zancen annabi ibrahim sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim kaga yadhkuruhum yani yu'ibuhum yadhkuru masawiyahum wa yadhkuru yani khuturatahum wa yani ibtal ibadatihim wa ghairi dhalik to dan haka ka yada ka sanya ambatona da faɗin alkhairaina ya yi yawa ya yaɗu a cikin halittu sha'i'an yani muntashiran hatta ja'alta jami'ahum ikhwani har sai da ka sanya dukkan mutane suka zama ɗan uwana ne dukkan mutane ma'ana mutanen kirki ba kowa da kaga ce kowa ɗan uwana ne da ɗan shi'a da ɗan a'a haba mala ainal wala wal bara ba ta inda kuka haɗu da ɗan shi'a abinda zai haɗa ka da ɗan bid'a kawai babun nasiha ne ko wata mu'amala ta rayuwa yana makwabtaka da kai ba za ka zalunce shi ba ko na abu makamancin haka amma ɗan uwantaka ta addini ga ɗan bid'a wanda yake bid'a shi wato ainihin mukaffira ce kamar rafidi mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai cin gyaran Allah da manzansa to kaga wannan baka da ƴan uwantaka tsakaninka da shi to nan yayi taglibi ne yana nufin bayin Allah na kwarai suna yabo domin daga jin al'imamul kahaɓani kasan ‘yan bidiya ba za su yabe shi ba ko? ba za su yabe shi ba wanda har ya musu raddiddika ya yi kaza ya yi kaza ahlus sunna yake nufi a nan gura hatta ja'alta jami'ahum ikhwani ya zama suna son shi suna girmama shi wanda kuma dama wajibi ne son juna tsakanin musulmi wajibi ne son juna tsakanin musulmi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم دول أسامو سنجونا تكانوا مسلمين to amma san da ake maka watakila ya wuce matsayinka su ne ba su sani ba da ka shi ne yake faɗa a nan duk da akwai nau'i na tawazu'u cikin lamarin amma haka nan ne duk yanda ka kai da girma da daraja da ibada akwai guraren da ka saba in Allah ya ga dama zai iya kama ka a duniya da wannan laifin ya sa ya bayyana wa mutane wannan abin da kake boyewa to da kaga ya rufa ma asiri a du- a duniya ka ka tuba ka gyara tsakaninka da Allah kai fatan a lahira ma ka samu rufin asiri wallahi law alimu ka bi hasarirati yace wallahi da sun san mummunan abin da nake yi a boye su bayin Allah nan da suke so na suke girmama ni la abas salama alayya man yalqani da wanda zai haɗu da nima ba zai mun sallama ba saboda irin laifuffuka na saboda irin zunubai na saboda haka zaka dinga wato ka dinga jin kai mai laifi ne haka bayan Allah na kwarai wato ainihin suke kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin bayan Allah na kwarai wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna cikin jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wa hum min khashyatihi mushfiqun mala'iku fa suke tsananin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, haka bayan Allah na ƙware, a koda yaushe ka zama mai jin tsoro kar zunubanka su halaka ka, koda yaushe ku duba hadisin hanzala, sai na abakar ya zo wucewa ya ganshi yana kuka ya ce me ya faru ya ce na faka hanzala, sahabin annabi ne fa, sallallahu alaihi wasallam ma annabi hidima, ya ce hamzala ya zama munafiki ya ce me ya faru ya ce in muka zauna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu wuta da aljanna kamar muna gani da idanmu amma da mun koma gida muka shiga cikin yara da iyalai da dukiya muka yi wasa da su shikenan sai mu manta da yawa daga cikin abin da annabi ke karantar da mu sai abubakar ya ce to ai ba kai kadai ke cikin wannan matsalar ba suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mishi da za ku dawwama akan yanda kuke a gabana ku yawaita ambatan Allah ko da yaushe la safahatkumul mala'ikatu ala furushikum wa ala turuqikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mala'iku za su dinga hannu suna musafaha da ku akan shimfudin ku a saman hanyoyin ku sai ce lakin al imanu sa'atan fa sa'a imani lokaci bayan lokaci wata ranka ji ka mutumin kirki wata ranka ji ka ƙwarya ƙwaryan sai a hankali to sai ka yawaita istighfari ka yawaita komawa zuwa ga Allah yace da sun san irin bannar da nake yi la'abar salama alayya man yalqani tsabar munin halina wanda ya haɗu da nima ba zai mun sallama ba wala a'radu anni da wallahi za su kauda kansu daga gare ni eh wa mallu suhbati za su gaji da zama da ni ba za su so abokantaka da ni ko zama da ni ba wala bu'tu ba'da karamatin bi hawani da na dawo da kaskanci bayan karama da darajar da nake da ita ba a yabo yani raja'a yarji'u ko wa ba'u bi ghadabin ala ghadab yani raja'u bi ghadab ala ghadabin min Allah subhanahu wa ta'ala natija natija ta sayyi'atihim wa ma'asihim to zunubai kaga su suna kaskantar da mutum ai muna tana da baitin Abdullah ibn al-Mubarak ra'aytu al-dhunuba tumitu al-qulub zice zunubai naga suna kashe zukata suna kashe zukata yace wa yurithu dhulla idmanuha yawan aikata zunubi yana sa mutum ya zama kaskantaccen mutum wa man yuhinillahu fama lahu in mukrim da ka kasance mai yawan aikata alkhairi yace to da wannan darajar da nake da ita ta juye ta rikide ta zamanto kaskanci lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi sai dai ya ubangiji ka suturce aibuka na wa mathalibi mathalib jam'in mathlaba wanda shi ma aibi ne ko laifuffuka na da matsaloli na duk ka rufa min asiri wa halimta an saqati yakan zo halimta ko halumta an saqati kuma kayi hakuri daga ainihin kaskanci na ko kuma zalla kuskure na saqat yakan zo saqatat yani zallat wa an tughyani da ta'addanci na kai haƙuri ka ƙyale alhalim yana cikin sunaye na ubangiji subhanahu wa ta'ala man zalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu cikin taghabun ya zo shakurun halim fa yudha'ifuhu lahu Allah shakurun halim ko karshen da ya ayar ta cikin taghabun ya zo cikin suratul bakara da surori mabambanta yadaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim mun san me hilmu ko mun ji shi a cikin musallaf ko alhalmu sakabun fil adim wal hilmu min khulqi al karim wal hilmu fi an-nawm al amim bi sidqi aw bil kadhib to Allah ta'ala yayi hakuri akan zunubaina da laifuffukan falakal mahamidu don haka duk wani yabo ya tabbata gare ka wannan lamun lakal muhammad lamun ce ta tamlik ko istihqaq ka cancanci duk wani yabo ya ubangiji al-muhammad wannan alif da lam ta istighraqi ce duk wani abu mai suna yabo wal mada'ih da duk wani abu mai suna jinjina jinsin yabo da jinjina da girmamawa da godiya da yabo da jinjina naka ne kullu ha dukkan su ya ubangiji duk wanda za a yabe shi yaban shi na kasashe ne banda ubangiji shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya saki baki yayi ta yaban wani yace in kana la mahala sai ka ce a'rifu na nahsibuhu wallahu hasibu wala uzaki ala Allah ahada haka nake tsammani duk da Allah shi yafi sanin halin shi ba na tsarkake kowa akan Allah dan baka san ba abin da kila yake boye to Allah shine ke da sakakken yabo sakakkiyar jinjina da girmamawa فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني kaga bangarorin nan uku da imani ke kai kawo ciki ina wannan yabon da jinjina bi khawatiri jami'in khatir khatir abin da yake bujuro ma zuciya na tunani duk abin da yake kai kawo a tunani na dai ina tare da girmama ka ina tare da yabo a gare ka wa jawarihi da kuma gabbaina ina yaba maka da gabbaina da na tashi nake ibada yabo ne annabi ya tashi yana sallah kafar shi na kumbura na na shakacci atakallafu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yace ya Aisha afala uhibbu an akuna 'abdan shakura shi ana yabo da mi da aiki aiki Allah ya baka dukiya kai sadaka da ita ka ci halal da ita kai ashkur ya baka ilimi kai aiki da shi ka karantar da shi kai ashukur ya baka karfi kai amfani da shi gurin taimakon addinin musulunci da taimakon kanka da al'ummarka kai ashukur walisani da kuma yabo da nike maka da harshe na ina yaba ka ina jinjina ina ambatanka ina karatun alqur'ani da sauransu walaqad mananta alayya rabbi haƙiƙa kayi baiwa kayi kyauta a gare ni ya ubangiji na bi an'umin da ni'imomi da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mali bi shukri aqallihinna yadani ba ni da ainihin wato iko akan wato ainihin yin godiya akan mafi kankantan ni'imar da kai mini ya ubangiji ni'imar Allah babu karama amma an kwatanta da wata wadda tafi misali ni'ima ta lafiya bata kai ni'ima ta musulunci ba ni'ima ta kaci abinci bata kai ni'ima ta hankali ba an gane ko ni'ima ta sutura ta riga bata kai ni'ima ta suturar musulunci ko sutura ta mutunci ba kaga akwai maratib to mafi kankanta cikin ni'imomin da kai mun in an kwatanta da manyan to karamar ciki ma ban da damar godiya a gare ka cikakkiya sai dai ne abin da nake iyawa sai dai ne abu don wa qadarullaha haqqa qadari duk yanda zaka yi ba zaka iya ba Allah girman shi yanda ya cancanta ba sai dai kai abin da ya dace domin shi Allah subhanahu ta'ala la tahsuru al-awham kun sifatihi kamar yanda al-Imam Sa'idi ya ambata duk tunanin mai tunani ba zai iya kaiwa zuwa ga hakikanin cikar sifar Allah sai dai iya abin da aka gaya maka iya abin da ka sani arafta shay'an wa ghabata anka ashiya'u mali bi shukri aqallihinna yadan yadan yani qudra wato jam'in al-yaduna al-qudra fa wa haqqi hikmatika allati ataitani na rantse da albarkacin na rantse da haƙƙin hikimarka wadda ka bani ita hatta shaddatta bi nuriha burhani haka ƙarfafa hujjata da hasken tartsatsin wannan hikimar da ka bani domin Allah shi ke ba da hikima ga wanda ya gada shi alhakim ne shi ne mai hikima yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira hikima duk wani experience na haddar qur'ani da sanin ma'anar shi da sunna da sanin ma'anar ta da fiqh da kowane bangare na ilimin rayuwa da na addini ya zama hikima to na rantse da hikimar ka da ka bani ita ka tsammin daga cikin hikima da kake bamawa bayinka wanda har ya kasance ka ƙarfafi hujjata da wannan hikimar don yanzu wannan waƙen da yake ya kaga hikima ce ba kowa zai iya tsara shi raddin da yake ma 'yan bidiya hikima na kuma yana da ilimi amma bai da mi bai da ainihin zauk na raddi bai da malaka ta raddi ko da ya abin da yake kai ba shi da ko shakka ko kaɗan a kai amma kila ba zai iya kare kanshi ba a kai bai da zalaka ta harshe bai da zaƙin muryar da zai iya ƙure mu abokin tattaunawar shi to shi Allah ya bashi sai yake godiya akan haka la in ijtabatni min ridaka ma'unatun la in ijtabatni ma'unatun idan wani taimako ya zabe ni ma'ana ya same ni min ridaka daga yardarka ma'ana ka yarda ka bani taimako daga gare ka hatta tuqawwi aiduha imani to nan wasu ka ce hatta yuqawwi zai zama hatta yuqawwi aiduha imani yuqawwiya aiduha imani har ya kasance wato ainihin a wannan yardar taka da wannan taimakon naka wato ƙarfinta ya ƙarfafi imani na aiduha ya ne kowataha an gane ko hatta tukawuya aiduha imani har ya zama ƙarfin wannan taimako da ma'unar da zaka bani ya ƙarfafi imani na to la usabbihannaka bukratan wa ashiya kama alƙawari yake da ubangijinsa ya Allah in dai ka taimake ni da taimakonka ka bani nasara da nasararka ka bani agaji da agajinka to ba zan yi butulci ba la'usabbihannaka wallahi zan ta tsarkake ka zan ta yi maka tasbihi bukratan wa ashiyatan safiya da marece kama Allah ya umarni a dinga yin tasbihi safiya da marece ko safiya inda ainihin wato marece kamar yanda ainihin wato ya umarni a cikin faɗin shi يا أيها الذين آمنوا وسبحوه بكرة وأصيلا دفت شيء واذكر ربك في نفسك تضرعا خفيا وابن الجهر من القول بالغدو والآصال كي تأنبتا ألا سافيا دا أكو أذكار الصباح والمساء دا النبي صلى الله عليه وسلم يكرنتر يوي تأنبتا ألا سافيا دا مريتي ولا تخدمنك في الدجا arkani kuma wallahi gabbaina za su yi maka hidima a cikin duhun dare tashi in ta ibada hidima ga Allah duk da amfanin na komawa ga bawa shi ba Allah ne zai amfana da duk wata ibada da za ka yi ba duk wata ibada da za ka yi amfanin na kanka ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma za da zalika fi mulki shay'a لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا أذكرنك قائما أو قاعدا كما والله زن تأنبتنك إنا سيني كو إنا زوني الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا أشكرنك سائر الأحيان زن تقوديا أغريك أدك اللوكتانا سائر يعني جميع جميع الأحيان kowane lokaci zan taro gode maka zan ta ainihin wato ambatanka na Aisha ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahwalihi Nabi yana ambatan Allah a kowane hali ya tsinci kanshi alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إمام القرطبي كركشن wannan ayar ya kawo maganganun malamai akan sabanin da aka yi kan za iya ambatan Allah cikin makewaya ko ba za iya wanda suke ganin ko a cikin makewaya ne kana iya ambatan Allah saboda wato ainihin ala kulli ahwalihi wanda kuma al'imamun nawawi shi ma ya tattauna wannan matsala cikin littafin shi a tibiyan fi adabi hamalatul qur'an amma a yi a zuci shi ya fi in a cikin makewaya ne takriman li zikrismillah mafhum wala aktumanna anil bariyati khallati kuma wallahi zan boye bukatata khalla alhaja aw alfaqr duk wata bukatata zan boye ta daga halittu ba zan sanar da su ba wala ashkuwanna ilayka jahda zamani wallahi zan kai koke zan nemi bara zan nemi bukatata ne zuwa gare ka duk abin da ya mun kunci a rayuwata aljahad shine wahala su'uba jahda zamani yani su'ubatil haya abubuwan da suke na masu ban masu wahala masu tsauri na rayuwa ina son in yi kaza na kasa ina bukatar abu kaza ban samu ba to ya Allah kai kadai zan roƙa إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala shi kadai din shi ba shi da abokin tarayya a gare shi idza shak idza shakauta ila ibni adam fa innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu inji mai iya magana in ka kai koke gurin dan adam to kamar ka kai karar Allah ne zuwa ga mai tausayi zuwa ga wanda baya tausayi amma abin da yake bayi za su iya taimaka maka da shi wannan babu laifi kamar rance ko wani bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka tsakanin shi da sahabban shi wannan ba laifi bane ba amma koke na nuna gazawa na nuna raki wani zai iya zuwa ce na ta addu'an na ta addu'ar ban samu ba wato Allah ya ki mai ya je gurin wani ya mishi wannan babu ladabi a ciki ولا أقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان والله زن نفاتيك أتكن دكم بكاتونا فزن جغورن كوابا شيني من دون قصد فلانة وفلان باتارد نانفاتي ونكو وتبا gurin biyan bukatata Allah kai kadai zan roka an gane wannan ko kaga wannan kamar taukidi ne kan abubuwan da suka gabata ولا أكتمن عن البرية خلتي ولا أشكون إليك جهد زماني سيقرف فاشدة ولا أقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولا أحسمن عن الأنام مطامعي زن أينهن ينكي دون بقوة قدينة طمع دون بكاتا دا قدينة دا هلتو زن ينكيشي بحسام يأس دا تكو بينا ديبي سماني الحسام شنو تكوبي السيف القاطع السيف القاطع انا kiran shi alhisam to zan ainihin wato yanke wannan kwadayin nawa da takobi mai kaifi isbir ala kulli ma ya'ti zamanu bihi sabr alhusami bi kaffi dari'il batali to zan yanke duk wata bukata da kwadayina daga halittu daga mutane bi husami ya'sin da takobin ɗeba ƙauna ɗebe tsammani ma'ana ba na buƙatar komi daga gare su lam ta shubhu banani wanda ainihin wannan takobin bai haɗu da hannuwa na mutane ba wato yana nufin ikhlasin shi da kuma yaƙinin shi cewa Allah ta'ala zai biya mai buƙatar shi ba tare da ya kama ƙafar wani ba ba tare da ya yi tawassuli da wani ba kawai daga Allah tabaraka wa ta'ala zai nema wasu ka ce ma'anar bi husami ya asin lam tashbuhu banani yana nufin takobin nan ba ta zahiri ba kawai wani ya dauka takobi zai dauka shi yasa sai ya ce lam tashbuhu banani ba takobin da hannu ke kamawa ba yana nufin na yaqinin zuciya da yarda ta cikin zuci kenan al-husamul ma'nawi ba al-hissi ba mafhum ولا أجعلن رضاك أكبر همتي ولا أضربن من الهوى شيطاني wala aj'alanna ridaka wallahi zan sanya neman yardarka akbara himmati shine mafi girman himmata ba duniya ba ace yasa cikin addu'a da ake yi wala taj'al Allahumma qasim lana min khashyatika ai kaga a ciki wala taj'alid dunya akbara hammina kar ka sanya duniya ta zama ita ce babban burin ko babban abin da muke bukata wannan addu'a ta tabbata a sunna fataj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina kai zama ƙarshen abin da muka sani shine duniya kaga ai kafirai Allah ya zarga da cewa ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun duniya kawai suka sani to saboda haka wato zan sanya wato yardarka neman yardar Allah shine mafi girman bukata in Allah ya yarda da kai shikenan fa an sallame ka da ka samu yardar Allah to shikenan ridwanu min Allah akbar da suka ce ma'anar ayar a ce Allah ya yarda da kai ya fi ma a ce kai dan aljanna ne ya fi don duk wanda ya kai wannan rutuba ta yarda shikenan ya kai waladaina ya shiga cikin bayin Allah na kwarai almukarrabin wanda suke makusanta ga Allah subhanahu wataala shi yasa su sahabbai su matsayin su daban ne sai ka ji ya ce radiyallahu anhum wa radu an sai ya fara gabatar da yardar shi ma akan tasu radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ya tabbata a hadisi na wato Muawiya ibn Abi Sufyan wanda zo cikin sunan Tirmidhi ya aika wa nana Aisha ummul mu'minin cewa ki rubuto min wata wasiya amma kake yawaita ya santa mai ilimi ce sosai ya aika mata cewa uktubi ilayya kitaban tusini fihi wala tukthiri alayya shine ta aika mishi cewa to bayan haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man iltamasa ridallahi bi sakhtin nasi kafahu Allahu mu'natan nasi duk wanda ya nemi yardar Allah ko da mutane za su yi fushi da shi Allah zai biya mai bukatun duk da mutane ke ganin so suke mushi duk wata mu'una ta rayuwa za su kore shi gurin aiki za su hana mushi samun kujerar siyasa za su hana mai kaza duk Allah zai biya mai bukatar shi tace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man iltamasa ridan nasi duk wanda ya nemi yardan mutane bi sakhatillah ta hanyar fusata Allah wakkalahu Allahu ila nasi sai Allah ya bashi da mutane hayo mutum kanshi ma bai kiyaye ba bai iya tsarewa ba bai iya taimaka ko ya amfana ba ina ga wani shi malan ka koma ga Allah ka rungumi yardar Allah wala aj'alanna ridaka akbara himmati wala adribanna min alhawa shaytani kuma zan bugi shedani na da yake sa ni aikata san zuciya zan buge shi ana da ambatan Allah tunda shi shedani baka iya maganin shi da ƙarfi innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shedan da shi da dan dangin shi na shedanu suna ganin ku ta inda ku ba ku gane su maganin shedan kamar tsakaninka da karan kauye ne aka ce ai wani malami muaddibi yana karantar da yara sai ya ce ku bani labari in karan kauye ya biyo ka ya zaka yi da shi wanda ya ce zan gudu wanda ya ce zan jefe shi wanda ya ce kaza ce duk ba zai fushe ka ba suka ce to ya za ya ce mai karan za ka samu ka ce malam kaga karanka na damuna ƙila kallo kawai zai makaran ya gane saƙon to shaidan waye mai shi Allah da ya fitine ka yana nema ya cuta maka yana nema ya halaka ka fa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah kan yi mutsari daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kare ka a daidai wannan lokacin to inna kai da shaitani kana da'ifa kaidin shi sai ya zama mai rauni dan shi shaitan ya san waye ubangiji ina fata an gane wannan wala aksu wanna uyuba nafsi bittuqa kuma da sannu zan tufatar da in suturce lefuffukan da raina take aikatawa ta hanyar takawa ma'ana zan tuba in koma zuwa gare ka in nisanci saban Allah in dukufa cikin bautar Allah da neman yardar Allah wannan zai sa laifuffukan da kai sai Allah ya yafe maka su illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat zunubin da kai ranar da ka tuba ka koma ga Allah tuba ingantacciya tabbatacciya nagartacciya zunubin adadin shi sai ya rikide sai ya koma lada kawai sai dai ai wato ainihin exchanging kundinka na saban Allah kawai sai a mai da shi na bautar Allah sai a mai wankan tsarki sai a mai duk zunuban nan sai su koma lada shine wala aksu wanna uyuba nafsi zan tufatar ko in rufe laifuffuka da aibubbuka na raina bittuqa ta hanyar takawa da tsoron Allah wala aqbidanna anil fujuri inani kuma da sannu zan kame linzami na daga aikata ainihin wato a fajirci inan ana nufin linzami na doki in ya zo da fataha shine girgije wasu suna yin khalt sai su hada su anan shine girgijen sama hadisin at-tirmidhi hadisi al-qudusi ko yana zo cikin al-arba'un al-arba'un hadisin karshe ne ko 42 hadisin Anas dan Malik ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya ko la ataituka bi qurabiha maghfirah لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرآنها ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولم أبالي كو تكاغا عنان السماء جرجيجا سما أما عينان شيني linzani eh anani la la la kuskure ne to inani shine shine ainihin a linzami ya zo a hadisi aw rajulun akhidhun bi'inani farasihi akhidhun bi'inani farasihi mai karashin ala sha'afil jibal lokacin da fitina ta yawa mafi alkhairin mutane wanda zai kama linzamin dokin shi ya bayan gari ya kubutar da kanshi da al'umma daga sharrin shi an gane wannan ayi to wala aqbidanna 'anil fujuri inani alqabdu shine rikewa an rike linzamin an taka burki kenan ko to zan taka burkin zuciyata daga barin fajirci da saban Allah shine ma'anar magana ba zan bar zuciyata ta dinga saba ma Allah duk da wannan shi ma sai da taimakon Allah shi yasa tun da farko sai ce la inijtabatni min ridaka ma'unatu wato ba shi da kanshi ne zai hakan ba sai bayan taimakon Allah da gamdakatar na ubangiji ya lullube shi sai ce to duk wa'innan zunubai ba zan aikata ba tun da yanzu ina da kariya taka amma dan adam shi a karan kanshi bai isa ya hana kanshi saban Allah ba tunda zuciyar shi da ran shi kullum mailin su zuwa ga saban Allah ne yasa sai da taimakon ubangiji wala amna annan nafsa an shahawatiha wallahi da sannu zan hana raina bin sha'awarta da abin da take so inna nafsa la'amaratun bisu wala aj'alanna az-zuhda min a'wani zan sanya kyamatar duniya ko yin baya baya da duniya daga cikin abin da za su taimaka mu kuma duk wanda yake da shagaf akan duniya yake da zari da hadama da kwalata a kan duniya, to zai yi wuya ya iya tarbiyyar ranshi. Sai ya zama kwaɗayinka a duniya ba shi da yawa, ba ka da dogon buri, sannan ne za ka iya tarbiyyantar zuciyarka da rayuwarka. Amma in ya zama duk abin da ya faɗo a tunaninka na sutura sai ka sa, na abinci sai ka ci, na wato ainihin ko me kai dai duk abin da kake so sai ka yi, to ba za ka iya control ɗin kanka ba. Shi yasa sai ya ce zan sanya zuhudu kuma zuhudu ba fa ana nufin kazanta wani ya dauka zuhudu kazanta da talauci wani shi talauci ne zuhudu a gurin shi da yunwa da zama da butu-butu ba kama jiki ba ka ya karya ci abinci shi wannan wato ainihin me suke kiran shi takashub takashub yana cikin ɗabi'u ne na sufaye amma sai na ali cewa idza wajadna akalna akalar rijali wa idza faqadna sabarna sabrar rijali in mun samu mu yi ci irin na mazaje duk da ba za a israfi ba mun rasa mu yi haƙuri irin na mazaje za ka iya zama mai zuhudu duk yawan dukiyarka yanzu ka isa kace sai na Uthman bai da zuhudu ka isa kace Abdurrahman bin Auf ba shi da zuhudu ko manzo Allah ma ka dauka talaka ne shi ma ai dan dai bayarwa kawai yake amma annabi ba matsiyaci bane sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi hadaya da raƙumi ɗari kai alhajin ƙauyenku yana haka ko na birnin ma wane mutum wanda zai yi kyauta da garken tumaki ka kira shi talaka a shi duniya ce ba komai ba ce a gurin shi ya ce wa mu'azu kaga dutsen uhudu ya ce ya ce na rantse da Allah da zai zama zinari a hannuna ba zai wuce kwana uku ba in kaga ya wuce kwana uku ya ce to kawai sai dai in gwamnati ke bi na bashi na jira ya dawo in bashi ce amma illa kultu lahu hakaza wa hakaza wa kawai miƙawa zanta su manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam an gane ai wala aj'alanna az-zuhda min a'wani sai ya rufe da tilawa qur'ani kai qahbani yayi ya bude da qur'ani ya rufe da wannan karshen muqaddima kenan a'a ina son abin da nake ba mu karanta shi ba kuma ba za mu yi shi ba sai gobe sai ce wala atlu wanna hurufa wahyika fi duja da sannu zan dinga karanta hurufa wahyika harufan alqur'anin ka alqur'ani wahayi ne daga Allah ko nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin fi duja a cikin duhun dare a cikin duhun cikin duhun dare wala uhriqanna bi nurihi shaytan wala sannu zan kone babbaka shaytani na da hasken alqur'anin ai kowa na da nashi qarin dake hana shi bautar Allah da ka fara karatun qur'ani ai aljannin ya tabbata suna cewa ana kona su ko a gurin rukuya sanda kake karatun Qur'ani sai ka babbaka shi kake ko ba komai zai gudu ya baka yanzu ka samu damar da zaka bauta ma Allah yanzu kuma da shedanin nan yayi nesa da kai sai mala'iku su kusance ka to a lokacin ba zai iya dawowa ba dan tsoron su yake ji to sai ka samu damar bautar Allah to kaga malam ya bude muqaddimar littafin da cewa ya munzilal ayati wal furqan baini wa bainaka hurmatul qur'ani ya rufe da cewa wala atlu wannan hurufa wahayika fi duja wala uhriqanna bi nurihi shaytan kuma ya bude masail din da zai tattauna akan su shine aqidar salaf akan alqur'ani da yace anta allazi ya rabbi qulta hurufahu wa wasaftahu bil wa'dhi wat tibyani nan yanzu za a shiga aqida kai tsaye wancan duka muqaddima ce kaga wannan akwai wato ainihin akwai kwarewa da kuma rashin takallufi da kuma ƙayatarwa a cikin wannan sani' nashi rahimahullahu ta'ala za mu bar shi haka in Allah kai mu gobe sai mu tashi baiti na 34 insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah